domin wala hun bi izani ila yawmiddin wa ba yau laraba 28 ga watan shawwal hijira tana 1442 wanda ya dace da tara ga watan shida miladiya tana da 2021 za mu fara darasi na ainihin tufatul hukam fasulun fil ijara fasali zai karantar da mu ijara wato bambancin ijara da kira'i shi ijara amfani ne amma na ake mai hankali ne zai zo ya ba wani aiki ka biya shi wannan ana ce mishi ijara da hausa suna ce mishi suhul kira'i kuma abu ne gairu aƙil zai amfane ka kamar yanzu misali gida ka karba haya ko mota ka karba haya ko doki ka karba haya wannan za mu ce masa kira'i amma ijara magini ne kasa zai ma gini tela ne kasa zai ma ainihin ɗinki ko mi isaƙa ne kasa zai ma saƙa kaga wannan aikin ne zai ma aikin shine bambancin ijara da kira'i الأمل المعلوم من تعيينه يجوز فيه الأجر مع تبيينه وللأجير أجرة مكملة إن تم أو بقدر ما قد عمل والقول للعامل حيث يختلف في شأنها بعد الفراغ إن هليم وإن جرى النزاع قبل العمل تهالف والرد بين جلي وإن يكن في صفة المصنوع أو نوعه النزاع زاوقوئي فالقول للثاني من بعد الحليف وذاك, وذاك في مقدار أجرة ألف وإن يكن منه نكول هلف رب المتاع وله ما وصف والقول قول صاحب المتاع في تنازع في كو تنازع في الرد مع حلف أفي والقول للأجير إن كان سأل بالقرب من فراجه أجر الأمل زام قال كيف كو زام ربا مقالة سا ربا وشي كان سيم سيا والقول للأجير يجي الأمل المعلوم aiki abin sani min ta'ayinihi daga ayyana shi duk aikin da ana ayyana shi an san irin aikin ya juzul ajir ya halatta a biya lada fi a cikin wannan aikin ma'a tabiyinihi tare da bayyana ladan da za a biya ma'ana ya halatta ka sa mutum ya ma aiki ayyananne kai kuma ka faɗi ladan da za ka ba shi ayyananne ku sasanta in ya yadda ka yadda ya ma aikin ka biya shi wannan ladan kaga kaman ka sayi aikin da zai ma da wannan ladan da za ka bashi wannan a shari'a ta yadda kaga ya ce al'amalul ma'alum ya halatta ya al'amalul majhul ba kawai wani da Allah ko wani aiki na gobe za ka zo kaman za ka wuni kana yi nawa zan biya ne aikin a sai gobe ka zo zan nuna ma to biya halatta yi ciniki ba tunda wannan aikin majhul ne sai aiki ma'alum sanannen aiki wanda shi mai aikin ya san aikin da zai sannan kuma dole sai an ayyana ainihin abin da za a bashi da Allah aikin nan kam ka zo ka mun da zan duba da dan sallame ka da wani abu bayanarta ba dole ne sai ka faɗi abin da zaka bashi tun farko kan ya fara aiki shi ya san aikin da zai yi ya san abin da za a biya shi kai ma ka san adadin aikin da zai ma ka san abin da zaka biya saboda ijara kaman ciniki yadda ka san a ciniki dole ne a san ainihin abin siyarwan a san da abin da za a siya hakanan wajen aiki ma dole ka san nawa zai ma aikin kuma ya yanayin aikin yake walil ajiri sai dai a nan malamai sun yi musama in aikin kaɗan ne kwarai haka kamar ɗan aiki ne kaɗan kamar ɗan ɗauki bokitin nan ka ɗibo mun ruwa nan zan ɗan baka wani abu ko kuma mai aski ne ya zo da Allah zo kaɗan aske mun ko kuma dama abin an riga an san kuɗin shi ko an faɗa ko ba faɗa ba an san kuɗin shi to wannan kullum an zo ba dole sai an yi ciniki ba tunda an riga an san kuɗin abin ka ji wajen mai askin baba dama gashi ma a rubuce kuma ko bai rubuta ba ka sha zuwa ka sani wanda an canza farashi ai dole zai bayani to irin wannan ko ba yi da wannan ba za ka iya zama in an gama ma ka ɗauko abin da aka saba ka ba to kaji a wajen ka ba ko wanda ya ce shi ɗari biyar ake ba ka gane? ya ce walil ajiri ujiratun mukammala ujiratun lada mukammala abin cikawa ya tabbata lil ajiri ga dan suri duk lokacin da ka ɗauki mai aiki ya ma aiki in dai yayi aikin ya cika ma cif to dole ka bashi ladan shi cif ya halatta ka rage mar komai ba amma ba da sharaɗin in tamma in ya cika aikin aw bi kadri ma qad amila ko gurgudan aikin da yayi idan bai cika aikin ba kaga bambancin ijara da ju'uli shi ju'uli ba a biya sai an cika aiki idan mutum ya fara aikin bai kammala ba ba za ka bashi ko kwabo ba amma shi ijara ko bai kammala aikin ba wani abu ya zo wanda ba zai iya ci gaba ba dole ka biya shi ladan iya abin da ya yi misali ka ba shi ɗinkin shakwara da jamfa da wando ya ɗinka shakwaran sai matsala ta same shi wanda ba zai iya ci gaba da ɗinkin jamfa da wandon ba to dole a biya shi ɗinkin shakwaran shi wannan kaga ijara kenan amma ka ba shi tallan hula ne akan in ya siyar dubu ɗaya za ka ba shi naira ɗari in zai gama garin nan da yawo bilisiyar ban ya zo ko sannu sai kaga dama ka ce mar saboda me saboda wannan abin da ya din me yi amfani ka amma yana karya kuna ya samu mai siye ya siyar dole ka bashi kuɗin shi cif kaga bambancin ijara da juɗi ke shi ijara iya abin da ya din zai ma amfani saboda haka dole ka biya shi ko juɗi duk aikin da ya in bai kammala ba zai ma amfani ba ba za ka biya ba shine yace in tamma au bi qadri ma qad amila ko gurgunan abin da ya aikata dole ka biya shi والقول للآمل حيث يختلف في شأنها بعد الفراج إن هلف والقول للآمل ينزو إذن أنا ركشي حيث يختلف يعين دا شي مي أيكي يسا مساباني دا مي كايا ينزو والقول للآمل زام كربي مغانا مي أيكي ني في شأنها چكين شأن أبن أي وتروان كاكاو يادي قلين تيلا yau da ka zo sai ya ɗauko ma kaya a ɗinki ka cewa ya sa ka ɗinki ni da na kama a jiya shi ya ce haba alaji kai da ka zo ma muka yi maganan kuɗin ɗinki na ka za muka gama komai ina shaidan ka bai da shaida kai ma ina shaida ajiya ka ka baka da shaida sai mu ce to kasancewan gurin da ka kaɗin gurin sana'a ne kuma shi ɗin nan ba zaman karɓan ajiya yake ba zaman sana'a yake ya mar shaida sai ya rantsi akan cewa ka kawo a aiwatar ma ne dole ya biya ka kuɗin ka ya karɓa kaga wannan yake ba adal faragi bayan an riga an gama aikin sannan aka samu wannan saɓanin to yanzu maganan amilu za mu ɗauka amma da sharaɗin in halin in yaran wa in jaran ni za'u qabla al-amali idan kuma rikicin ya gudana ne kafin a yi aikin ya kawo yadin jibi sai ya zo zai karba sai da Allah wani ina mi komin yadin nan kace alaji ka fasa ne yace me yana fasa ko da an ba ajiya na kama ba kace ba alaji kai da ka zo muka yi maganar shakura da jamfa da wando har kace za a ciro yaron ka yace shi san ba ku yi haka ba shi kawai ya kama ajiya ne mi komar kaga yanzu anan idan ka kawo shaidu akan cewa ya kawo aiki ne bai da daman karba dole ya haƙura a yi wannan aikin sai in kaga dama amma idan ya kawo ajiyar ne kuma ga shaidu ba ka da daman ka taɓa marka ya dole ka bayar yanzu maganar muna yi akan ba shaida shi bai da shaida akan ajiya ya kawo kai ba ka da shaida akan aiki ya kawo amma kuma yaushe ake rikicin kafin a yi aikin ne to yanzu ta halafa sai su rantse kai ka rantse billahi lazi la ilaha illa huwa ajiya ka kan yi rantse kai kuma ka rantse billahi lazi aike ka ma an ka rantse sai mu ce to tunda ba a yi aikin ba kuma ko ya rantse warraddu bayyinun mene jali warraddu yanzu raddi bayyinun bayyana ne jali a bayyane ma'ana kawai dauki kayan shi ka bashi araba da sa'a kai ka zauna shi kuma ya tafi da kayan shi tunda kowa ya rantse amma duk wanda ya ki rantsuwa abin da dan uwan shi ya rantse ya lalace shi wa in yakun fi wasfi fi fi sifatil masnu'i yau kuma idan ana rikicin a cikin sifan abin aiwatar wanne ya kawo ma aikin ne amma da kai aikin sai yake shi sifan da ya gaya ma ba irin shi kamar ba yanzu misali ka ɗauki kyalle ka kai marina lokacin da aka gama rini ka je karba kana karbowa sai ka ce kash ya za ka yi min irin wannan rini ni ba wannan rini na ce ma ba shi kuma yake son wannan ka ce mar yanzu ana rikicin akan sifa ne kuma kowa bai da shaida ko au nau'ihi ko kuma nau'in irin aikin misali ka kawo mar kaya ne shi da ya tashi sai ya dinka ma jallabiyoyi guda biyu kai da gaba ka ce kashi ya za ka min jallabiya da shadda ni da na ce ka dinka min shakwara da jamfa da wando waye shaidan ka baka da shaida shi ma waye shaidan shi akan jallabiya ne bai da shaida to yanzu anan anniza'u zawu qu'i yanzu wannan rikici ya auku akan ainihin siba ko akan nau'i kuma kowa bai da shaida yanzu maganan wa zamu dauka fal qawli lisani'i nan ma maganan mai sana'a za mu karba min badil hali bayan rantsuwa tunda ai shi mai sana'a tunda ya riga ya yi aikin ya riga ya shiga gabanka saboda haka dole maganan shi za mu ɗauka tare da rantsuwa dole ka karbi wannan kayan a yadda ya aiwatar ma ka kama gabanka wa zaka kuma wannan irin rikicin in ya faru fi miqdari ujratin cikin gurgudan ladan aikin shi ma urib an san maganan mai aiki za karba ka kawo mar aiki bayan ya yi aikin da ka zo sai ka ɗauko dubu bakwai ka ba shi ya ce a raji ina sauran dubu kun ka ce wani dubu ku kuma kai da muka yi da kai dubu bakwai zan biya sai ya ce shi sam a dubu goma ku kai rikici ya yi rikici kowa bai da shaida to yanzu nan ma magana mai aiki za mu karɓa ya rantse amma fa a duk a wa'annan abubuwan ana lura da mushrihi ana lura da wanda ainihin ya faɗi abin da ya kama da gaskiya amma idan abin da ka faɗa bai kama da gaskiya ba za a saurare ka ba yanzu misali yadin code ne mutum ya kawo sai ka ɗinka mar jallabiya shi kuma an riga an sani lauya ne wanda shi jallabiya ma ba kayansa ba ne sai ya zo ya ce shi ya za ka ɗinka wani jaka ce jallabiya ya kawo kaga wannan baka faɗi mushiri ba shi kuma ya ce shi tsam cewa ya ka ɗinka mar kod kuma shi da ma irin kayansa kenan kaga ya fi ka gaskiya zai haɗa da rantsuwa a tabbatar mar da maganar shi saboda haka addinin da ka ji an ce falƙaulu ƙaulu a nan dole sai an duba mushiri wa in yakun minhu nukulun duk lokacin da shi mai sana'an aka ce ya rantse akan da'awan shi sai nukuli ya ce ba zai rantse ba to halafa wannan alifin likitilak ne ba alifi ne na tasniya ba halafa rabbul mutai yanzu shi mai kayan sai ya rantse a bisa da'awarsa na sifan ko nau'in idan ya rantse wala huma wasafa yanzu abin da ya sifanta zai tabbata gare shi in ba kamar irin abin da ya ce ba aka ce ka rantse irin wannan ne kai mai sana ka ki rantsuwa shi ya rantse to dole ne zaka biya shi abin da ya sifanta wal qawlu qawlu sahibil mata'i fi tanazu'in fi raddi ma halfin kufi wal qawlu magana ana karban qawlu sahibil mata'i maganan mai kaya ne fi tanazu'in cikin yau kuma rikicin da ake yi din ana jayayya ne fi raddi cikin miyar ma da kayanka ma halfin tare da rantsuwa kufi da za a bibiya yanzu misali ka kawo mura aiki ne bayan an gama aikin ka zo karban kayan sai ya ce ai ya riga ya kama kayanka ko ka riga ka zo ka karba kai ka ce san baka karba ba to yanzu anan abin da zai kubutar da shi ya ka shedu akan ya kama in bai da shedu ka fi shi gaskiya za ka rantse dole ne mu ma kayanka ya kawo maka yanzu anan wal qawlu qawlu sahibil mata'i magana mai kaya za mu dauka ne za mu tsaya ko wal qawlu lil ajil in kana sa'a